فاللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي المختار وعلى آله وصحبه الأطهار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد عباد الله فإني أوصيكم بتقوى الله جل وعلا اتقوا الله تعالى واستقيموا على هداه فقد قال ربنا جل في علاه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إن ذلك اليوم هو يوم القيامة الذي توفى فيه كل نفس بما كسبت في الدنيا أيها المسلمون إن يوم القيامة يوم شديد هوله عظيم شأنه علينا أن نتدبر الموقف وشدته والناس في ظل وانكسار في ذلك اليوم الطويل الأبصار خاشعة والقلوب وجلة والجميع في انتظار النهاية كيف تكون وأن وأن وأين يكون المصير وصف الله تعالى ذلك اليوم فقال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه والسبب هو لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يوم القيامة والسماء تمور قد كورت شمس النهار وأضعفت وأضعفت حرا على رؤوس العباد تفور فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبه إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما وإذا الجبال تقل تقلعت بأسولها فرأيتها مثل السهاب تسير وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء بعد الضياء كدور وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير فيقال سيروا تشهد فضائح وعجائب قد أهضرت وأمور وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور يوم لا يتكلم أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم الكل يرجو رحمة الله في ذلك اليوم إلا أن هناك من يحرم منها إخوة الإسلام يجمع الله تعالى الناس يوم القيامة فيقومون بين يدي رب العالمين خمسين ألف سنة قبل الحساب ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية يوم يقوم الناس لرب العالمين وقال كيف بكم إذا جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة خمسين ألف سنة ثم لا ينظر الله إليكم حديث أخرجه الحاكم وهو حديث صحيح فالناس يجمعون كما يجمع النبل أي السهام التي توضع في الكنانة الناس يجمعون أزواجا أزواجا وأصنافا أصنافا كل مع صنفه لا ينظر الله إليهم هذا على العموم يجمع الله الناس جميعا أما على الخصوص فهناك أناس يحرمون من نذر الله إليهم نذر رحمة إقابا لهم على ما اقترفوه في هذه الحياة فمن هؤلاء أولا الذين يشترون الدنيا بالدين فيختارون الحطام القليل من الدنيا ويتوسلون إليها بالأيمان الكاذبة والعهود المنكوثة سواء طلبا للوصول إلى الحكم أو إلى أي غرض من أغراض الدنيا فيحلف بالله عز وجل ليصل إلى هطام الدنيا القليل قال الله تعالى إن الذين يشترون بأهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب أليم فهؤلاء لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ثانيا العاق لوالديه أي المقصر في أداء حقوقهما ثالثا المرأة المترجلة المتشبهة بالرجال فتتشبه بهم في لباسهم أو في مشيتهم أو فيما هو من خصوصياتهم رابعا الديوث الذي يرى في أهله الفحش ولا يغار ولا يمنعهن فيقر في أهل الخبث خامسا مدمن الخمر شاربها الذي لا ينتهي عنها ومات على ذلك مصداق هذا ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال والديوث أخرجه الإمام أحمد وهو حديث صحيح وفي رواية مدمن الخمر فقالوا يا رسول الله أما مدمن الخمر فقد عرفناه فما الديوث قال الذي لا يبالي من دخل على أهله وفي رواية الذي يقر في أهله الخبز سادسا أشيمط زان يعني وصل إلى سن الشيب ويزني أي شيخ كبير كبير السن ويزني سابعا عائل مستكبر أي فقير يتكبر على الناس وفي رواية والفقير المختال والعائل المزهو في رواية أخرى أي الفقير المزهو الذي يمشي باختيال وتكبر أمام الناس ثامنا رجل لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين مصداق ذلك ما ثبت عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليه يوم القيامة وشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين أخرجه الطبراني وهو حديث صحيح تاسعا المسؤول الكذاب وصل إلى درجة المسؤولية ولكنه كذاب أو الملك الكذاب الذي ولي أمر الناس ما الذي يحوجه إلى الكذب عليهم معه السلطة كلها ويكذب ماذا يحتاج إلى الكذب هذا لا ينظر الله إليهم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم قال أبو معاوية ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر عاشرا من بايع رئيسا أو ملكا أو أميرا أو سلطانا انتخبه بشرط أن يعطيه من حطام الدنيا منصبا أو جاها أو مالا فيرضى عنه إن أعطاه ويغضب ويخرج عليه إن منعه هادي عشر الحادي عشر من هؤلاء الممنوعون من هؤلاء الممنوعين من نظر الله إليهم ومحرومون من يمنع غيره من ماء على الطريق ويأتي هذا ويأخذه ويكون هو المسؤول عنه ويمنع من احتاج إليه ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن سبيل ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أوطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل ثم قرأ عليه ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية ثاني عشر من هؤلاء المحرومون من نظر الله إليهم المنان بما أعطى يعطي ويمن على غيره فهو منازع لله تعالى في صفته صفة المن لأنه هو وحده المنان سبحانه وهي صفة لا يستحقها غيره ولا ينبغي لغيره مصداق ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمدمن الخمر والمنان بما أعطى ثالث عشر من يعمل عمل قوم لوط والعياذ بالله فلا ينظر الله إليهم يجامع امرأة في دبرها أو يجامع امرأة في دبرها لما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها رابع عشر من لا تشكر زوجها ولا تمده مهما قدم لها من خير فبدل الشكر ت- شكوى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه أخرجه النسائي في الكبرى والحاكم وهو حديث صحيح خامس عشر من يستعجل في صلاته فيسرع سرعة مخلة مخلة بفرائض الصلاة همه أن ينتهي منها هذا لا ينظر الله تعالى إليه وهذا الفعل من الكبائر لأنه يترك واجبات وقد يترك أركانا فتبطل صلاته فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده إخوة الإسلام هؤلاء الذين لا ينظر الله إليهم نظر رحمة يوم القيامة فمن كان فيه صفة من هذه الصفات المذكورة التي تستوجب ألا ينظر الله إليه نظر رحمة يوم القيامة فعليه أن يقلع منها ويتوب إلى الله قبل وقوفه أمام الله في ذلك اليوم العصيب نسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي واجعلنا أسعد خلقك بك يا رب العالمين وأقرب عبادك إليك واكتب لنا رضاك وعفوك والفردوس الأعلى يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا Alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda yake faɗa cikin Alkur'ani yace inna yawmal fasli kana miqata lalle ranar da za a tsaye da bayi domin rarrabewa a cikin ayyukan su rana ce a bar sanyawa lokaci ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda yake ba shi da abokin tarayya Allah ya tsira da aminci gare shi annabi sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa da sahabbansa tsarkaka da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka yan uwa musulmi ina muku wasiya da ni kaina da takawa ma'anar takawa shine jin tsoron Allah ma'anar takawa shine kiyayar dokokin Allah yin abin da Allah ya ce barin abin da Allah ya hana shine takawa mu tsaya akan tafarkin Allah mu tuna faɗin Allah ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah Allah ya ce ku kiyayi wata rana wacce za ku tsaya gaba ga Allah a wannan rana sun matuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan kowane rai za a cika masa abin da ya aikata a wannan rana wahum la yuzlamuna kuma ba za a zalunci kowa ba lalle wannan rana ita ce ranar tashin alkiyama mu kiyayi tsayuwa a gaban Allah a wannan rana alhali muna dauke da laifuffuka mu gyara tun yanzu kafin lokaci ya kure ƴan uwa musulmi ranar alkiyama rana ce mai girman sha'ani rana ce mai ban tsoro rana ce da mutane za su tsaya a gaban Allah cikin ƙasƙanci rana mai tsayi ranar da idanuwa za su sunkuya ƙasa ba wanda yake ɗaga kansa rana ce da zukata suke cikin tsoro rana ce da bayi suke tsaye suna jira ina ne makoma take Allah ya siffanta wannan rana a cikin alkur'ani ya ce yau mai firul mar'u min akhihi rana ce da mutum yake guje wa ɗan uwansa wa ummihi wa abihi ya guje wa mahaifiyarsa ya guje wa mahaifinsa wa sahibatihi wa bani ya guje wa matansa ya guje wa ƴaƴansa dalili kuwa shine fadin Allah li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi kowa a wannan rana sha'anin gabansa shine abin da ke gabansa shi ya isan masa sha'ani a wannan rana rana alkiyama rana ce da wannan samaniya za ta kece tana rawa rana ce da za a tafiyar da wannan ranar da muke ganinta a canja da wata wacce take ta ninninka ta tsananin zafi a yi ƙasa-ƙasa da ita manzan Allah salama ya ce a wannan rana za ka ga mutane gumi ya yi musu wato ya yi musu ya lullube su gwargwadon laifin mutum gwargwadon yadda gumi zai lullube shi a wannan rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce za ga mutum yana tsaye guminsa ya lullube zuwa idan sawunsa wani kuma ya lullube zuwa gwiwowinsa wani ya lullube shi gumi zuwa kwankwaso wani kuma ya yi masa linzami gumi har izuwa bakinsa a ranar da Allah ta'ala wannan duwatsu da muke gani a duniya Allah zai tafiyar da su ترى الجبال تحسب تحسبها جامدة وهي تسير مر السحاب wannan duwatsu da kake gani kamar suna tsaye waje guda a ranar alkiyama za su rika tafiya a cikin iska kamar auduga ranar da za a tarwatsa waɗannan taurari ya zama babu su haske ya gushe sannan kuma ranar da dukkan al'amura za su canja babu wani da yake waigawa ya kalli abin duniya a wannan rana domin babu ita duniya baki ɗaya ranar da za a kyale dabbobi ababen kiwo sun tarwatsa babu wanda yake tsaye a kansu ranar da gidaje za zama kufai babu kowa duk an ba zama ranar da jariri mahaifiyarsa za ta yi jifa da shi saboda tashin hankali na wannan rana ranar da za a tsaya a gaban Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la ya takallamu ahadun illar rusul babu wanda zai yi magana sai manzanni kadai su za su yi magana wa kalamun rusul manzan Allah ya ce su ma manzannin abin da za su rika cewa yau mai izin a wannan rana Allahumma sallim sallim ya Allah ka amintar ya Allah ka amintar a ranar da dukkan bawa yake fata ya samu rahamar ubangiji a wannan rana Allah zai tattara bayi baki ɗaya a fili guda ɗaya za a tsaya tsawon yinin da Allah yake cewa tsayin wannan rana hamsin alfa sana shekara dubu hamsin ce ya zuwa cikin hadisin Abdullahi dan Amru dan As Allah ya kara musu yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan ayar yawma yaqumun nasu li rabbil alamin ranar da bayi za su tsaya a gaban ubangijin talikai sai manzon Allah yace kaifa bikum idza jama'akumullah ya ku mutane yaya kuke tsammani za ku samu kanku ranar da Allah zai tattara ku gaba gare shi baki daya yujma'u kama yujma'u nablu fil kinanati za a tare ku waje guda irin yadda mutumin da yake da kibiya yake sanyawa a cikin kwarinsa yana jerawa don kowane ya zauna a gurbinsa haka za a tsaye da mutane sahu-sahu jeri-jeri haka za a tsaya a gaban Allah yadda ake tsara kibiya a cikin kwari ana jerawa kowane ya tsaya inda yake haka za a jera mutane sahu-sahu ya kuke tsammani a wannan rana za ku tsaya a gaban Allah ya kuke zato hamsin alfa sana ranar da tsayuwarta yini ɗaya daidai yake da shekara dubu hamsin irin tamu ta duniya sai ya ce sun malayan zorullahu ilaikum sannan Allah ba zai kalle ku ba zai kyale ku a wannan rana kuna tsaye gaba gare shi tsawo iya tsawon lokacin da Allah ya ga dama Allah zai tattara bayi a waje guda a ranar alkiyama sahu sahu jama'a jama'a nau'i nau'i dukkan mutane kowa za a tattara shi duba da nau'insa jama'a jama'a al'umma al'umma sannan Allah ta'ala ba zai kalli waɗannan bayin ba tsawon zamanin da Allah shi ya sani kafin bayi su shiga damuwa har su nemi ceto cewa a yi hisabi kowa ya san makomarsa a wannan rana da kowa yake fata ya samu rahamar Allah akwai waɗanda Allah ba zai kalle su ba kallo na rahama a wannan rana saboda laifuffukansu waɗannan mutane suna da yawa kaɗan daga cikinsu su ne waɗannan da zan lissafo don idan muna daga cikin waɗanda suke da wannan kurakure mu gyara kafin wannan rana idan muna daga cikin waɗanda suke da irin wannan aibi mu yi ƙoƙari mu gyara kafin ranar da za mu tsaya a gaban Allah duk mai wannan aibin mai wannan laifin Allah ba zai kalle shi ba a wannan rana kallo na rahama na farkon su shine mutumin da yake miƙa addini don ya karɓi duniya mutumin da ya yarda ya samu duniya a madadin addini ya yarda ya salwantar da addininsa don ya samu duniya don ya ci abin duniya kankani ya yarda ya sarayar da addini ya kyale Allah ya kyale annabin Allah ya kyale musulunci don biyan bukatarsa ta duniya zai yi rantsuwa da sunan Allah don ya biya bukatar duniya amma ƙarya yake don ya samu mulki don ya samu kuɗi don ya samu wani abu na duniya ɗan kankani Allah ta'ala cin alkur'ani ya ce innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan lalle waɗanda suke musanyawa bi aymanihim bi ahdihim bi ahdillahi wa aymanihim da alƙawarin su da suka yi da Allah na imani suke musanyawa suke rantsuwa da sunan Allah dan su samu samanan qalilan abin duniya kankani ulaika irin waɗannan ji Allah ta'ala la khalaqa lahum fil akhirah a lahira ba su da rabo a wajen Allah iya wannan rabon duniya shine rabon su wala yukallimuhumullahu Allah ba zai yi magana da su ba a gobe kiyama ba ruwan Allah da waɗannan mutane wala yanzuru ilaihim Allah ba zai kalle su ba duba na rahama yawmal qiyamati a ranar alkiyama wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim suna da azaba mai radadi a nan duniya sun yarda su aje addini don su samu biyan bukatar duniya don samun mulki don samun abin duniya sun yarda su yi watsi da addinin Allah to Allah ya ce irin waɗannan a lahira Allah ta'ala ba zai ba su rabo ba na lahira da ake bayarwa Allah ba zai yi magana da su ba Allah ba zai dube su ba duba na rahama sannan ba zai tsarkake su ba daga zanubansu kuma suna da azaba mai radadi na biyu daga cikin waɗannan mutane al'aquli walidaihi wanda yake saba wa iyayensa na uku almar'atul mutarajjila mace wacce ta mai da kanta tankan namiji mace mai kamanceceniya da maza a cikin tufafi da take sanyawa a cikin mu'amala irin maganarta irin tafiyarta irin mu'amalarta ta mai da kanta namiji na hudu shine addayus mutumin da baya kishi baya kishin iyalinsa matansa ƴaƴansa mata baya kishin su na biyar mudminu khamrin wanda yake shan abin maye har ya mutu yana shan abin maye waɗannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala ba zai dube su ba a ranar alkiyama duba na rahama a ranar da kowa yake bukatar rahamar ubangiji mai saba wa iyaye wanda yake baya ba da hakkin iyaye mace wacce take kamanceceniya da maza mutumin da baya kishin matarsa da 'ya'yansa mata suna tafiya tsirara suna sa tufafi wanda yake suna bayyana jikinsu bai damu ba shine da youth za a shiga gidansa maza cikin iyalansa suna cikin kaya irin na zaman gida bai damu ba wannan Allah ba zai kalle shi ba kallo na rahama a gobe kiyama Allah ba zai bashi ainihin rahamarsa ba da mashayin kayan maye mai shan giya ko abin maye har ya mutu akan haka to wannan yana cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Abdullahi dan Umar wanda Imam Ahmad ya rawaito da wasu malaman hadisi hadisi ne ingantacce manzon Allah ya ce salasatun la yadkhuluna aljanna mutum uku ba za su shiga aljanna ba wala yanzuru Allah azza wa jalla ilaihim yawm al-qiyamah Allah ba zai kalle su ba kallo na rahama al-aquli walidai wanda yake saba iyayensa wal mar'atu al-mutarajjila mace mai kamanceceniya da maza ko ta sanya tufafi irin na maza ko ta rika mu'amala tana magana irin na maza tana tafiya irin ta maza ita ta mai da kanta namiji al-mutashabbihatu bir rijal wad dayus da mutumin da yake da yusi baya kishin iyalansa wannan ba zai shiga aljanna ban ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ba zai kalle shi ba kallo na rahama a gobe kiyama kaga ko wanda bai shiga aljanna ba kowa ya san masa ai wuta ce na shida ushaymitun zanin wanda yayi furfura amma yana zina wanda yayi furfura shekaru sun fara tafiya alama ce ta girman shekaru amma yana zina yana bin matan banza na bakwai ailun mustakbir talaka amma mai girman kai mai takama talaka mai takama wanda ba da wani abin duniya ko na kuɗi ko na mulki ko na ilimi amma fa yana nuna mutane shi fa ya isa na takwas mutumin da yake ɗan kasuwa ne baya sayarwa baya saye sai da rantsuwa baya sayarwa baya saye sai da rantsuwa ya zo a cikin hadisin Salman Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace salasatun la yanzuru ilaihim la yanzuru Allahu ilaihim yawm al-qiyamah mutum uku Allah ba zai kalle su ba kallo na rahama a gobe kiyama washe mutun zanin mutumin da ya fara furfura amma yana zina yana bin matan banza saboda ya kamata a ce ya haƙura domin mutuwa ta kusanto gare shi wa'ilun mustakbir da talaka wanda yake mai girman kai mai nuna takama da isa rajulun ja'ala Allah bida'ata da mutumin da ya mai da sunan Allah shine kasuwarsa wallahi haka ne wallahi ba haka bane la yashtari illa bi yamini baya saye sai da rantsuwa wala biu illa bi yamini baya saidawa sai da rantsuwa ya mai da sunan Allah shine hajar da yake dorawa shine abin da yake yin ado ga kayansa don isaida ko ya sai ko ya saya wannan Allah ta'ala ba zai masa rahma ba a gobe kiyama ina in kasuwa masu rantsuwa ya zama al'ada mutum zai rantse wallahi ni ma haka na saya wallahi in ka saya iya abin da za ka samu a kasuwanni kenan wallahi in ka saya ka yi riba wallahi in ka bari ka yi asara wallahi wallahi to ya mai da sunan Allah shine adan da yake sai da kayansa da shi manzon Allah ya ce wannan Allah ba zai kalle shi ba ranar alkiyama kallo na rahama na tara wanda yake shugaba makaryaci shugaba jagora amma mai yin ƙarya wanda yake shi ke kan mutane yake jagoranci ko dai sarki na bai ɗaya ko kuma kowane irin shugabanci aka baka akan wasu mutane kai ne jagora amma ka ne musu ƙarya alhali baka buƙatar ƙarya amma ma'anar shugabanci shine kai kake da iko ba sai ka yi ƙarya ba amma mai iko makaryaci wanda yake da iko amma makaryaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abi Huraira wanda Imam Ahmad ya rawaito yake cewa salasatun la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim mutane uku Allah ba zai yi zance da su ba ranar alkiyama ba zai musu magana ba ba zai tsarkake su ba wala yanzuru ilaihim Allah ba zai dube su ba duba na rahama walahum azabun alim suna da azaba mai radadi shaykhun zanin dattijo mai furfura mazinaci wa malikun kadhab da shugaba makaryaci wa ailun mustakbir da kuma talaka mai takama da girman kai a wata riwaya al-imamul kadhab shugaba wanda yake makareci wa shekhu zani da dattijo mazanaci wal ailul mazhu da talaka mai takama na goma wanda yayi mubaya'a ga shugaba amma ba dan komai ba sai dan biyan bukatar kansa sai dan ya samu abin duniya in bai samu ba ya fusata a bashi mukami a bashi wani abu na duniya in bai samu ba to dama bai yi mubaya'a da nufin cewa wannan shugaba ya yi wa mutane adalci ba a'a ya yi mubaya'a ne don biyan bukatar kansa don ya samu abin da zai samu na duniya na goma sha biyu shine wanda yake da dama akan ruwa ya samu dama akan ruwa ma'ana idan ruwa ko rijiya amma a hanya da yake mabukata matafiya za su iya bukata sai ya hana ya kange ya hana su wannan ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin Abi Huraira yake cewa salasatun la yanzuru Allahu ila yawm al-qiyamah mutum uku Allah ba zai dube su ba duba na rahama a gobe kiyama wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim kuma suna da azaba mai radadi rajulun kana lahu fadlu ma mutumin da ya samu dama na ruwa rijiya ce idan ruwa ne fi bi tariqin akan hanya famanahu min ibn sabil ya hana kowa shi kadai ya kange abinsa wa rajulun baya imaman da mutumin da yayi mubaya'a ga shugaba ma'ana iyarda cewa zai goyi bayan shugaba zai taimaki shugaba la yubayi'uhu amma bai yi hakan ba illa li dunyan sai dan ya samu abin duniya fa yana atahu minha radi in shugaban ya bashi abin duniya sai ya ce shikenan ya goyi bayan shugabancin zai taimaka zai goyi baya wa illam yu'tihi minha sakhit amma in aka ce a'a wannan shugabanci amana ce al'umma aka ce a hidima ka yi haƙuri in ya nemi wani abu a bashi ba sai ya fusata sai ya zare wukarsa sai ya riƙa yaƙan wannan shugaban ba don komai ba saboda bai samu bukatarsa ba shi kanshi wa rajulun kama silatahu ba'da al-asr da mutumin da ya tsaya a kasuwa ya daga hajarsa bayan sallar la'asar fa qala ya rantsuwa yace wallahi alladhi la ilaha ghairu ya rantsa da Allah wanda babu abin bautawa in ba shi ba yace laqad ataitu biha kaza wa kaza wallahi in ka siya ɗazu an taya kaza ban saida ba yanzu saboda yamma ta yace zan saida maka yayi rantsuwa da Allah fa saddaqahu wanda isa ya sai ya gaskata ashe ƙarya yake sun makara hadil aya sai manzan Allah ya karanta wannan aya innal ladhina yashtaruna bi ahdi Allahi amanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah lalle waɗanda suke musanya wato imanin su alƙawarin su da Allah da dan abin duniya kankani ma'ana su kira sunan Allah dan biyan bukatar duniya su yi ƙarya da sunan Allah dan biyan bukatar duniya to nan ba su da rabo a wajen Allah a gobe kiyama na goma sha biyu daga cikin waɗanda Allah ta'ala ba zai kalle su ba ranar alkiyama kallo na rahama shi ne mutumin da bayar da kyauta sannan yi gori ya bayar da sadaka sannan ya yi gori saboda sifa ta gori sifa ce ta ubangiji shi kadai shi ne zai bayar igoranta don ya cancanta igoranta amma babu wani bawa da ya cancanta ibada kyauta ko sadaka sannan igori akai in yi haka to kamar ya ɗauki sifa ce ta ubangiji ya yafa kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisin Abdullahi dan Umar yake cewa salasatu la yanzuru Allahu ilaihim yawmal qiyamah mutum uku Allah ba zai dube su ba duba na rahama a gobe kiyama al aquli walidayhi wanda yake saba iyayensa wal mudminu al khamr da mai shan kayan maye wal mannanu bima a'ta da mai gori dan ya bayar da wani abu kankani ya goranta na mutum mutum na goma sha uku shine mutumin da yake aikata alfasha irin ta mutanen annabi lutu ko kuma yake saduwa da matarsa ta dubura duk wanda yayi wannan to yana cikin waɗanda Allah ta'ala ba zai musu kallo na rahama ba a gobe kiyama kuma wuta za su shiga kamar yadda ya zo a cikin hadisi Abdullahi da Abbas Allah ya kare da a gare su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la yanzurullahu ila rajulin ata rajula Allah babu ruwan shi ba zai kalli mutum namiji da zakkewa namiji ba Allah ba zai kalle su ba a ranar alkiyama kallo na rahama a wani ra'atin fi duburiha ko ya sadar da matarsa ta dubura waɗannan Allah ba ruwan shi da su kuma ƴan wuta ne kuma Allah ya yi fushi da irin waɗannan kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Huraira wancan hadisin Imam Tirmizi da Ibn Hibban suka rawaito a wani hadisi na Imam Ibn Majah da Imam Ahmad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yanzuru Allah ila rajulin jama imratu fi duburiha Allah ba ruwan shi ba zai kalli mutumin da izakkewa matarsa ta dubura ba ba zai kalle shi kallo na rahama ba a gobe kiyama Allah ba ruwan shi da wannan na goma sha hudu matar da ba ta godiya ga mijinta wacce duk abin da aka yi mata ba za ta gode ba sai dai ta yi ainihin wato nuna rashin godiya ya zo a cikin hadisin abdullahi dan amru dan as hadisin da imamun nasa'i ya rawaito a kubra hadisi ne ingantacce da imamul hakim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yanzuru Allahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha Allah ba zai kalli mace ba matar da a rana alkiyama Allah ba zai kalle ta ba kallo na rahama ita ce wacce la tashkuru li zawjiha ba ta gode wa mai gidanta ba ta godiya ga mijinta wa hiya la tastaghni anhu alhali ba ta wadatuwa ga barinsa dole dai shine dai mai daukan nauyin yayi bata gode ba yayi bata gode ba babu yadda za ta yi in dai tana tare da shi shine dai yake yake daukan nauyin amma ba ta godiya irin wannan mace Allah ba zai kalle ta ba kallo na rahama a gobe kiyama mutum na goma sha biyar shine wanda baya tsaye da sallah baya tsaye da nutsuwa a cikin sallah baya sallah nutsatsiya kamar yadda ya zo a cikin hadisi na abi huraira Allah ya kara masa yadda hadisin da imamu ahmad da wasu malamai suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai la yanzuru Allah azza wa jalla ila salati rajulin la yuqimu sulbahu baina ruku'i wa sujudi Allah ba zai kalli mutumin da yake sallah ba sannan baya tsaida ainihin bayan sai miƙe yayi itidali da tumanina a sallah a cikin ruku'i da sujjara ba ma'ana yana sallah kamar kotan kurciya baya sallah da tsatsiya irin wannan Allah ba zai karbi sallar ba kuma Allah ba zai kalle shi ba a gobe kiyama ba zai kalli wannan sallah ta shi ba bare har a bashi lada ƴan uwana a gurguje waɗannan a takaice an ambaci mutane goma sha biyar wanda manzon Allah ya ba mu labari a waccan rana rana mai zuwa allati la raiba fiha ranar da babu kokonto ranar alkiyama sai ta zo za a tsaya a gaban Allah tabaraka wataala kowa ya ga abin da ya aikata irin waɗannan masu waɗannan laifuka Allah ba zai kalle su ba kallo na rahama hikimar wannan shine dan mu tuna wa kanmu lalle ba a rasa wani cikin wannan aibi da muke da shi mu gyara kafin lokaci ya kure mu tuba zuwa ga Allah mu gyara gaba saboda Allah tabaraka wataala na karɓo tuban bawa muddin bai kai ga gargara ba mutuwa ta zo gare shi ya kamata mu gyara idan mun kalli al'umma ta yau da muke rayuwa cikinta waɗannan abubuwan da aka lissafo wanne ne babu shi a cikinmu wanne ne babu kowane akwai shi kowane akwai shi a cikin mutane kuma ka duba abin da manzon Allah ya bayyana sallallahu alaihi masu irin waɗannan laifuffuka Allah ba zai kalle su ba a ranar gobe kiyama kallo na rahama sakamakon su shine gidan wuta ya kamata mu gyara ya kamata mu ji tsoron Allah kowane ɗaya daga cikin waɗannan in aka ɗauka za mu gani gashi nan muna gani a cikinmu halaye munana kuma waɗannan su ne sakamakon abin da yake samun mu muna nanatawa kuma ba za mu gushe ba sai mun faɗa duk abin da kuka ya same mu na masifu duk abin da kuka ya same mu na bala'i mu muka janyo wa kanmu saboda laifuffukan mu ku sani Allah ta'ala tun anan duniya yake jarrabar bayi yake ɗanɗana musu ukuba kafin a je gobe kiyama to wannan halin da muke ciki na rashin aminci na tsoro na rashin yalwa arziki na cire albarka a rayuwa wannan dalilan wannan laifuffuka su ne dalili mu gyara dan Allah ya gyara mana inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim in mun gyara Allah zai gyara mana Allah ya mana afwa Allah ta'ala ya fi mana kurakuran mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رب رحيم اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين يا رب العالمين إنا وسيا كينا دقوبة كده cewa tsarin da ake gudanarwa a ƙasar nan na zaben shugabanni shine dai mutum in yana da kati ije ya zaba ya dangwala yayi ijtihadi domin daga cikin musibar da Allah ya jarraba wannan ƙasa Najeriya shine lalacewa shugabanci saboda haka mu yi kokari wanda yake da katin zabe lalle ya rike abinsa wanda yayi rajista bai karba bai je ya karba sannan ranar da ake zabe mu je mu yi ijtihadi mu roki Allah tawfiki mu yi addu'a kuma mu je mu duba mutanen kirki domin ƙasar nan tana buƙatar shugabanci na ƙwarai musibar mu a wannan ƙasa babba shine lalacewa shugabanci mu yi addu'a sannan mu je mu zaɓi shugabanni na gari mu yawaita addu'a mu yi tawassali da ainihin wato imaninmu da ayyukanmu na gari mu roki Allah ya ba mu shugabanni na kwarai Allah ya zauna da ƙasar mu lafiya Allah ta'ala ya yarwata mu cikin arzikin mu Allah ta'ala ya mana albarka a cikin iyalan mu Allah ya shirya mana matasan mu da mu baki daya ya bai mana kurakuran mu Allah ya ji kan magabatan mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin